الرحمن الرحيم
malamai manyan sufaye suna cewa da ya halatta a yi sallah ba da alƙwarfi kawai ba to da ya halatta in za a yi sallah an karanta fati a karanta wannan littar da ya halatta saboda abin da yake ɗauke da shi na cikar ma'anoni ibn ada'illah ya sakandari shi ne ya yi shi shi kuma kamar tare suka yi zaman mutunta tare da imamul busiri a wurin babban shehi sai di abu abbasin mursi malamin su yana cewa da manzala zai tafi gabari na kirtawar ido da an ana kirga musulmi ba zan sa kai ba shi shehin ne wannan littafi kuma shi ne shehin imamul busiri shi ne yake magana
بسم الله الرحمن الرحيم ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai الحمد لله yabo da godiya sun tabbata ga Allah رب العالمين ubangijin talikai وصلى الله salati tsira Allah ya ƙara tsira على a سيدنا bisa shugabanmu محمد abin yabo samansa وعلى آله tare da iyalan gidansa وصحبه da sahabbansa وسلم kuma Allah ya ƙara tsira aminci الشيخ الإمام shehi wanda yake jagora المحقق wanda yake masanin ilimin hakika أبو الفضل shine baban falala تاج الدين wato kamban addini أحمد أحمد بن محمد shine Ahmadu dan Muhammadu ابن عبد الكريم dan Abdulkarim ابن عطاء dan الله Adaillahi Al-Iskandari.
al-Iskandari al-Iskandari نعم mutumin garin Sakandariya مم. قال ya ce
من علامات الاعتماد wato min alamatil ihtimali yana daga alamar cewa bawa ya dogara على العمل akan aikin da yake ya dogara da sallar shi ko ya dogara da azumin shi ko ya dogara da hajjin shi ko ya dogara da zakkan shi ko ya dogara da karatun shi ko ya dogara da la'azimi ko da wazifa da zikirin juma'a da sadaka da yake
نقصان الرجاء alamar wannan dogaro shine nuksanun raja'i wato tauyewar kwaɗayin samun rahmar ubangiji عند وجود الزلل yayin da aka samu tuba-tubai ko kurakurai ko zunubai in kana so ka gane ka dogara da aikinka duk sanda kai zunubi sai ka ji kuma ba ka fatan wani abu ya zo maka daga Allah na rahama saboda dama da aiki ka dogara abin da ya sa kake kwaɗayin rahama saboda kana sallah saboda kana hajji saboda kana zakka saboda kana sadaka lokacin da aka yi rashin sa'a baka yi ba ka je ka aikata wani kuskure ko wani zunubi ko wani laifi to sai ka ga mutum kuma ya dawo baya tunanin samun rahmar ubangiji to wannan alama ce ta cewa ba da Allah ya dogara ba dama ya dogara ne da ainihin wato wannan aiki da yake yi wanda shi ko dogaro da aiki din nan shi bayan Allah suna faɗi fal'itimadu alal nufusi min alamati shakai wal busi dogaro da kai mutum ya dogara da kanshi cewa shi malami ne ko ya dogara cewa shi abidi ne ko ya dogara cewa shi zahidi ne ko ya dogara cewa shi sufi ne ko ya dogara cewa shi faƙihi ne yana daga alamar iya cewa wal busi yana daga alamar zai hadu da bakin ciki in ya mutu dogaro da wannan wal itimadu alal amali dogaro bisa ayyuka min adami tahaqquqi biz zawali yana daga alamar tabbatar da cewa bawa bai fala'i ba duk wanda kaga yana dogaro da aikin shi yana gwada maka cewa wannan bai kare cikin satin Allah ba wannan kawai yana yin sallolin ne ma dan ya shiga aljanna da Allah bai halicci aljanna bai bada umarni ba zai ba ya ki ya sha giya ya zina ne dan kai ya shiga wuta da Allah bai halicci wuta bai ce kara sha giya sha zai sau da ya dogara ne kawai da wannan wal itimadu alal karamati dogaro bisa karama wal ahwali da jazba halin majzubai min adami sihhatu rijali duk mutumin da kaga ya dogara da karama ko ya dogara da jazba to yana ga ma bai da shehi ne inda yana da shehi zai sauke shi akan wannan zai bi ya dogara da Allah ba da wannan ba wal itimadu ala Allah dogaro da Allah min min tahaqqul ma'rifati billahi yana daga alamar tabbatar wa bawa ya san Allah wa alamatul itimadi ala Allah alamar bawa ya dogara da Allah annahu la yanqusu raja'uhu idza waqa'a fil isyani alamar bawa ya dogara da Allah shine ko da yayi zunubi ko ya sha giya ko yayi zina ko yayi laifi to kwadayin rahmar Allah kar ya rabu da zuciyar shi kar kuma ya ragu in aka ga ya ragu to dama da aikin ya dogara ba da Allah ba da da Allah ya dogara raja'in sa ba zai ragu ba wala yazidu raja'uhu idza sadara minhu lisan sannan kuma raja'in sa ba zai karu ba idan ya kara nafulfuli na ibadu ko kuma ka ce wato khaufi tsakanin bawa da Allah ana son abu biyu kullum khaufi da raja'i tsoro da fata kana kwaɗayin rahama kana tsoron azaba wannan abun ya zama biyu ne idan kwaɗayin rahama ya rinjayi tsoron azaba to sai kaga mutum ya lalace kawai ba abin da yake sai sai banna idan tsoron azaba ya rinjayi kwaɗayin rahama to shi ma sai mutum ya lalace sai ya zama kuma shi kenan duk wani abu na falalan ubangiji yana suka shi yana inkare shi bambancin da ake samu kenan su malaman shari'a tsoron allansu ya fi kwaɗayin rahamarsu ƙarfi tsoron azaba ya rinjaye kwaɗayin rahama su kuma sufaye wasunsu kwaɗayin rahamarsu ya fi tsoron azabarsu wannan ne matsala kwaɗayin rahama yana faruwa ne daga ilimin hakika mutum ya samu ilimin hakika to ba zai ma san wani azaba ba na Allah amma idan mutum ya yi zurfi a cikin shari'a shi kuma ba zai san rahama ba azaba zai san shi yasa ki so a haɗa shari'a da hakika shari'a za ta haifar maka da haufi hakika za ta haifar maka da raja'i to aka samu ka zama bainal khawfi war raja'i to sai ka zama cikakken mumin to kuma alamar ka dogara da Allah shi ne idan alamar ka dogara da aiki idan aikinka na biyayya ya karu sai ka ga kwaɗayen rahmarka ya karu alamar ka dogara da aiki shi ne idan wato kai zunubi sai a ga tsoronka ya karu in dai kwaɗayi in dai ibada zai ƙara maka kwaɗayen rahama sabon allah zai ƙara maka tsoron allah to baka cika ba saboda Allah baya karuwa baya raguwa Allah baya karuwa baya raguwa Allah ya cika tip tip ba abin da zai rage Allah ba abin da zai kara shi in har kana da wani abu da zaka aikata ka ji rahama ta ragu to Allah ne ya ragu a wurin dan kai zunubi ka ji cewa wai ba za ka samu rahama ba ko kuma da ya ka dauki Allah da rahama yanzu kaji abin ya ragu saboda zunubi to Allah ka rage ba wani ba idan kuma idan ka aikata biyayya ka ji kwaɗayin rahama ya ƙaru to Allah ka ne muka ƙara idan ka yi sabo sai ka ji tsoronka ya ƙaru to to Allah ka ƙara kana rage Allah kana ƙara shi sauraka biyayyar Allah ba ta ƙara rahama shi saban shi bai kara azaba shi in kai zunubi to ka tabbatar cewa shi Allah ta farko ta'ala baya karuwa baya raguwa yadda yake kenan bawa ya zama tsoronsa darajinsa ya yi daidai a kodin shi domin hauli tsoron Allah yana ginuwa ne ta hanyar shuhudin jalala ganin jalalar Allah shi kuma raja'i yana faɓa ne ta hanyar ganin jamalar Allah jalalar Allah da jamalar Allah ba sa canzawa biyayya ba ta ƙara wa jamala cika sabo baya ƙara wa jalala cika a gane wannan saɓanin wanda ya dogara da aiki shi wanda ya dogara da aiki yana rage su yana kara su wanda ya rage wanda ya dogara da aikinsa idan aikin ya ragu sai ya raja'insa sai ya ragu idan aikinsa ya karu sai ya raja'insa sai ya karu kaga wannan kamar shirka ce Allah ya kiyaye amma walau fana in an nafsihi wa baqiya bi rabbihi lastaraha min ta'abihi wa tahaqqaqa bi ma'rifati rabbih da bawa zai fana'i gabarin kansa ya wanzu da samuwar ubangijinsa da ya huta daga dukkan wahala da ya tabbatar da ma'rifarsa da ubangijinsa amma kuma wannan bai yiwa haka kawai ba sai da shi wala budda min shay'in kamilin ba makawa dole bawa ya samu shi jagora cikakke wanda zai fitar da shi daga wannan wahala wahalar da kansa ya zuwa ga hutu na shuhudin ubangijinsa shi shehi kamili shine wanda zai hutar da kai daga wahala ba wanda zai shiryar da kai a bisa wahala ba man dallaka alal amali faqad at'abaka wanda ya shiryar da kai bisa aiki ya wahalar da kai man dallaka alal dunya faqad khanaka wa man dallaka alal amali faqad at'abaka wanda ya nuna ma duniya kwadayin duniya ya yaudare ka ya halince ka wanda ya nuna maka aiki wannan ya wahalar da kai wa man dallaka ala Allah wanda ya nuna maka Allah faqad nasahaka wannan ya maka nasiha ya shiryar da kai wa dilalatu ala Allah hiya dilalatu ala nisyan nafs ba wani abu ne ake cewa a ce an nuna mutum Allah ko an shirye da ba zuwa ga Allah a mu shehi zai shirye da kai zuwa ga Allah to zai hana ka ganin kanka ne ba yadda za mutum ya ga Allah sai ya daina ganin kanshi ba yadda za ga ka ga Allah saboda Allah ya faɗi wazkur rabbaka idza nasita wazkur rabbaka ka tuna ubangijinka idza nasita idan ka manta ka manta da ni ka manta da kanka ba yadda za ba wa ya tuna ubangijinsa sai ya manta da kansa ya manta da waninsa dalilin wahala duka ganin kai ne duk mutumin da yake ganin kanshi yanzu misali mutum da ya ganin kanshi zai tuna yana cikin talauci a zai tuna wa yana da makiya zai tuna wa yana da ganin kanka shi zai tattaro rikice rikice su kewaye ka amma ka kura ubangiji ido kawai baka ganin kanka eh na za ka ga wani maki ko wani talauci a ai Allah kawai kake duba shi kuma Allah tausayinka da yake ji in kana duban shi ba zai bari wani maki ya zo kusa da kai ba shi ne duk wanda ya kusa duka sai kwaɗe shi sai makiya da munafukai sai ce ya jefe shi kaza haka zuki in mutum ya fuskanci Allah to don abin da ya zo kusa da shi Allah zai maganin abu to da Allah ya maganin abin waɗanda suke so su taɓa ka sun kasa sai ce ai jifa yi saboda sun nemi su zo sai Allah ya bige hannun duk sanda suka miƙo hannu za su taɓa ka sai Allah ya bige hannun to sai su ce ai ai ai ji ba yi saboda haka wa zkur rabbaka idza nasita ai ma siwahu saboda haka dalilin wahala duka shine ganin kai da kuma damuwa da lamarin lamarin rayuwa sai na yi kudi sai na yi kaza sai na mallaki kaza wannan shi ke wahalar da mutane da kuma kwaɗayin duniya wa amma man gaba anha fala yarka illa raha duk wanda ya faku daga barin kwadayin duniya ya manta da duniya ya manta da kanshi ba zai hadu da komai ba sai hutu kawai kuma hutun na har abada saboda dama dan adam Allah halice ne cikin wahala idan ya keta hijabi yayi fala'i to sai ya rabu da wahala ubangiji ya ga mana laqad khalaqnal insana fi kabadi hakika mun halicci mutum cikin wahala wannan an keɓanci abota hijabi ne wanda bai san Allah ba shi zai dawwama cikin wahala kullum saboda me yana gani kamar shi ke kan shi abu amma wanda ya san Allah ya san Allah ne ke abun wa min dabbatin fil ardi illa Allah rizqu ha ba zai wahala ba ya tabbatar Allah bai yin alƙawari ya saba kuma ga hanya an bashi ud'uni astajib lakum amman yujibul mudarra idza da'ahu to to idan mutum ya gane wannan shikenan sai ya zama wahala ta kare masa amma idan mutum bai gane wannan ba shi kenan sai ya zama kullum yana cikin wahala wanda ya mutu ya zama bashi yi fana'i cikin zatin Allah to sai ji Allah yana gaya masa fa amma in kana min al muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatu na'im wato ma'anan wannan duk wanda ya zama daga cikin masana Allah makusantan halar ubangiji to to zai kasance cikin hutu zai kasance cikin kwanciyar hankali da farin ciki da zai shiga kuma cikin aljanna wadda take aljannan ni'ima wato ma'anan rauhu shine alwisa ma'anan raihanu shine aljamal ma'anan aljanna shine alkamal duk zai samu waɗannan la ya masu fiya nasabun wahala ba za ta same su ba a cikin wannan aljanna amma dole sai da jagora wanda zai yanke wa bawa wannan na'am
Waƙala.
wannan ita ce hikima ta farko mu lura kar kuma mutum ya ce ai ko wannan hikimar da aka faɗa ana hana mutane su yi aiki an gane ko kar mutum ya ce "Ah, to ai yanzu an faɗi haka to shikenan an ce kar mutane su dogara da aikin su to ai shikenan kuma a daina aiki kenan Ah, ba haka ake nufi ba ana nufi kai aiki amma kar ka dogara da aiki shine abin nufi amma duk abin da Allah ya umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ka dage akan wannan umarni kai amma kar ka dinga kallon wannan aiki naka na'am Iradatuka tajrida.
wato abin da yasa kake so ka tude rigar sana'a da kasuwanci
Ma iqamatin lahi tare da cewa Allah ya tsaye da kai iyaka fil asbabi.
ya kama iqamatin Lahi lahi iyaka Na'am.
abin da za ka ce so ka cire wa kanka rigar kasuwanci da sana'a ka koma halwa ma iqamatin lahi iyaka tare da cewa Allah ya tsaye da kai a cikin sha'anin kasuwanci shine fil asbabi Na'am.
a cikin hanyoyin kasuwanci da sana'a min ash-shahawati khafiyati.
to in baka sani wani yana daga cikin sha'awar nafsu alkafiyyah wadda take boyayya Na'am.
a ada a duka nafsuka allati baina jambaika duk mutumin da Allah ya dora shi akan hanyar sana'a sai ya dawo ya ce shi zai daina sana'a ya koma ya dinga jan sharbi to ba Allah yake nufi ba nafsu yake so ya raya saboda abinda Allah ya tsara mai kenan wannan ce ibada shi ba mamaki masu halwan ma yana taimakon su an taɓa yin kurciyoyi guda biyu suka zo daji wani sufi yana cikin bukka yana ibada mace da namiji ne kurciya sai mata ta ce wa mijin Allah ya saka wa alhaji wani da alkhairi ya ce mata me yasa kike ta masa addu'a haka sai ta ce Allah ba dan shi ba da mun mutu da yunwa kai yanzu da irin wani wannan sufin ne da tubba mu kari ba shi bai ci ba bai bar abin da mu za mu ci ba sufi yana ciki yana ji shi kuma alhaji yana can harkoki kawai ke yi ba ruwan shi sallan ma sai ya haɗa guda biyar sannan ya yi amma ya yi gina ko ya yi gona babba tsuntsaye na zuwa su ci shi kuma wannan yana cikin halwa yana ci kaga a zahiri za ka ce ai mai halwan nan shi ne kaza kaza ko to shi ne sai ake so a nuna maka cewa Allah ba duk wanda kaga Allah ya ji shi akan abu to akan wannan abun Allah zai yarda da shi saboda da yawan bayi za su jingina da shi to wannan jinginar da bayi za su yi da shi sai ya zama ya sami yardar Allah shi ko wancan ya je ya shige halwa ba mamaki shi sai azaba za ta sauko sai a dube shi a ce a kyale su shi azaba yake daukewa shi kuma wannan inuwa ce in an ji yunwa wurin shi ake zuwa an gane ko saboda haka kowa da aikin shi shi ne shi ibnu adayillah yake ce abin da ya za kake so ka tuɓe kanka wannan rigar ta kasuwanci da sana'a ba wani abu ne wata sha'awa ce ta nafsu boyayya a cikin zuciyar
Wa iradatuka al-asbaba.
abin da ya sa kai kuma kake so wato ka sa wa kanka rigar kasuwanci da sana'a Ma iqamatin lahi iyaka tare da cewa Allah ya tsaye da kai
fit tajridi.
a cikin bautar Allah da tsiriyantuwa wurin halwa da riyaba
Ihtidatun in baka sani ba to wannan sauka ne an himmatil aliyati.
daga kan kujerar himma madaukakiya ka sauke kanka Allah ya aje ka a ɗaki kana ta ibada kana ta ibada kana ta ibada wai sai ka fito kuma wai wai wai za- wai kasuwa zaka koma a wannan an dora ka akan kujerar himma ne ka sauka to a nan ne kullum mafi yawanci irin malamai masu dan wa'azi din da wannan lokacin kan je wurin maulidin shi ta maganganu mutum ya karanci irin wannan littattafan sai dai sun koyar da kai kawai ta jan jirgi dan ba su san komai ba suna so su haɗa mutane duka su zama abu daya duk wanda kaga yana abu wannan abin da kaga yana yi Allah ne ke so ya gan shi haka kowa da hanyar shi dole wasu su yi ibada dole wasu su yi kasuwanci amma a ce wai masu ibada su masu bari su fito wai su zo kasuwa bai yi wa hatta karatu ba zai wa ce mutane duk su haɗu su karanta fanni ɗaya ba tura ba musulmai bane mafi yawancin su amma har sun fi mu ma fahimtar abu bature likitan kunne daban likitan ido daban likitan kwakwalwa daban likitan haƙori daban likitan zuciya daban amma mu in aka ce kai likita ne wai a wurin mu ka iya duka shi yasa zaka ga malami wai sai ce kowane fanni ya sani wannan a wurin masana fa hauka ne amma a wurin mu mu burgewa ne a ce wai komai ya iya wannan ma ja'ala Allah da rajulin min qalbayni fi jawfi to amma shi za ka ce gani rikici yana faruwa da an yadda kowane fanni akwai masanan wannan fanni to an zo wurin su za a warke amma wanda ba fannin shi ba sai zai ta magana akan fanni za ka iske mutum fa ba lazimi ba wazifa ba zikirin juma bai da shi bai da komai amma ya je ya ji larabci ya iya karatu sai ka ga ya yana ta maganganu akan bangaren subanci wai dalili ya sai littattafan ya karanta amma da za a tambayi shekara nawa yana azumi bai yi ba salatai miliyan nawa ya yi halwa shekara nawa ya yi yana yi bai ba shehunai nawa ya bi ya iya karatu ne kawai to irin waɗannan ne yanzu idan ya zo ba zai iya akwai wurin da inda ya yi aikin ko da an rubuta zai iya yin bayani zai iya ware ba saboda ya ɗanɗana abin ya san shi kamar yaro ne ƙarami wanda bai balaga ba a ɗauko littafin aure a bashi a ce zai karanta a cikin jama'a ko da ya kware wurin karantawan balagaggen da bai karatu ba idan ya zauna ya san yaro ne ke magana saboda zai zo wuraren da in ya ji bayanin shi zai gane wannan yaro ne wannan yaro ne kawai karatun ya iya saboda haka idan wanda ke da zauki na ɗariƙa sosai da ma'arifa irin malaman da ke yin wa'azi din nan mutum ya zauna ya saurare su ya san bisan abin ba bayani kawai suke saboda akwai wuraren da ba haka ya kamata su ce ba sai ka sun ce akwai wuraren da ya kamata kuma su ware waɗansu abubuwa sai ka ga sai kuɗin gore duka to anan za ka gane cewa nan ba fannin su bane saboda haka abin da Allah ya tsaye da kai a kai ka tsaya ka yi shi idan Allah ya yi ka ɗan kasuwa to kai kasuwancin ka ka taimaki jama'a in Allah ya yi ka mai ibada to kai ta ibadunka kai ta yi wa bayi addu'a saboda haka kar wanda ya bar aikinsa ya dawo aikin wani ana so kowa ya tsaya ya nashi aiki ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya samadu hukum mugisar lana ya wahidul ahad ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis ubaydan wa farij karabahu abadan ya man la shabiya la waqan wala niddu أنت الجياز لكل خائب وجل يا رب يا رب يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق جمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصاب يا أحمد صل وسلم على خير وراء جدد محمد آل يا سيد السلف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى فاتح لما عملك والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل وقدر المدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين idan mutum ya gane waɗannan abubuwan to ba maganan wai sana'a ko ibada ko halwa hatta rayuwar duniya wani ba zai zagi wani ba wanda ya karanci wannan ya gane abinda ake so idan ka ga mai sabon Allah ka gode wa Allah da Allah da yi ta haka ya yi ta da biyayya sai ka ce Allah na gode maka da baka sa cikin masu sabanka baka sa cikin masu biyanka shi kuma Allah ka yafe su